بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد
وعن أنس قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاق يخلقه وأعاف به أصحابه وما يريدون أن يقع سحرة إلا في يد يد رجل ومن هذا لما أذنت قريش لعثمان في طواف في بيتي حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية أبا وقال ما كنت أفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه من حديث لك أنس الله يقال دا أغريش يتي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أنا قام زلم يسير دا أمشن الله والحلاق يحلقه mai aski yanayi masa aski ba a dafa bihi a sahabuhu sabai ko suka kewaye shi gaba daya suka yi da'ira amma yuriduna an taqa sha'aratun illa fi yadi rajulin ba sa nufin silin gashi ɗaya ya fada a ƙasa face sai a hannun wani a ciki haka suka yi masa alayhi salam shine daman je na ce ma'amur ibn abdullahi al'adawi sunan wanda yi masa aski kenan a haji da yi alayhi ta ban kwana wanda kuma lokacin da ya je hudaybiya aka yi sulhun nan ya ce kowa ya tashi ya yi tahalluli suka ki suka shuru saboda sun ɗauka annabi alaihissalam ya ɗau azima su kuma ya ba su ruhsa shi zai zauna da haramansa ko shekarar za a yi su kuma ya musu sauƙi sai suka fahimci haka to da ya shiga gurin na na ummu salama radiyallahu anha dama in ya ransa ya ɓaci ana iya ganewa a cikin kwayar idansa lissama ba fuskarsa za ka gani ba za a ga wani abu tsan siri haka ja ƙas ya gota to an suna ganin wannan sun san bai ji daɗin abin da ya faru ba sai ta ce me ya faru alayhi salatu wasalam sai ce na ce su yi ba su yi ba sai ta ce ishiru je ka kai askin kai kai ta halluli in suka ga kayi za su to yana yi sai suka gane bai dauki azima su ya dora su akan ruksa ba shi ma akan haka yake sai suka tashi suka yi to khurashatu bin umayya al-kalbi shi kuma sunan sahabin da ya masa asin a gurin kenan khurashatu ibn umayya al-kalbi shi ya masa aski a wannan gurin to da aka yi masa shi kenan duk lokacin da gashin zai faɗi sai sun wannan to amma na hajin ban kwana rabi ya aske sai dinga kiransu wanda da ɗaya bayan ɗaya sai ɗau sili sai ce kai ungo wannan sai karba duk wanda suka karba suna nan da shi a rubuce saboda za abin da ya shafi annabi alaihi salamu bambancin sa na kowa shi nasa akwai tausiki ba kara duk wannan kissar da ake faɗa shine zaka ji haddasa na fulano haddasa saboda ana so a tabbatar maka ba shaci faɗi bane wannan kalmar duk abin da ya faru daidai ne wane ya karɓa gurin wane kuma ga ta hanyar da ya karɓo shi kaɗai Allah ya yi wannan alfarma alaihi salatu wassalam sai ya raba musu to ɗaya ɓangaren kuma sai kiran abu dalhatal ansari da dallahu anhu sai ce kai kuma askinan ka tafi da shi na baka amma kuma da ya je ji'in rana ya yi umra kuma dai bayan fatahun makka a ji'in rana su kuma sunan wanda ya masa a cikin abohindu abohinda ko abohindin shi ya masa a ciki ana wasallam wa min haza daga cikin wannan da irin yadda sahabbai suke wa annabi alaihi salamu shi ce lamma azinar quraish li usmana radiyallahu anhu fi tawafi bil bait lokacin da quraishawa suka yi sina usmani radiyallahu anhu izinin yin tawafi a ɗakin ka'aba hina wajjahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim fil qadiyyati yayin da annabi alaihi salam ya fuskantar da shi zuwa Qurayshawa fil qadiyyati a lokacin da aka yi wato Hudaybiya dinnan aba sai kin dawafin wa qala sai ce ma kuntu li afala ni ban kasance zai aikata wannan ba hatta ya dufa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai manzo Allah mai tsira da mucin Allah ya dai dawafi sannan zan yi amma annaba sai na gefe bai yi ba yana waje kun hana shi ne za ku bani dama ne ba zan yi ba ba sa yi to na dai yana cikin karatu da ya kamata almajirai su dinga fahimta da sauransu yanzu ɗalibai sun kai wa ɗansu a tarbiyyarsu in aka ba su abu su kai wa malamin suna da bukata sai su ce musa mun fara ɗiba yanzu ana yin haka na fara ɗiba tukuna ina bukata sai kuma kawo malamin sauran
وفي حديث طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قد نحبه وكانوا يهابونه ويقرونه يوقرونه
to wafi hadisi dalhata ya zo a cikin hadisin dalha ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna shine dalhatul khair ko dalhatul fayyaz dalhatu ubayd ibn ubaydillah kenan a cikin hadisin sai suka ce anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu li arabiyin jahili suka ce da wani balaraban kauye wanda bai san komai ba bako ne izo sai suka dan jingina da shi suka ce salhu roƙe shi yi masa tambaya sabai suna kasawa saboda kwarjini sukan kasa tambaya su akan abu amma balaraban kawai in ya zo sai ya gaba gaɗi kurin saboda bai san me ake ciki ba sai iya tambayoyi akwai abin da ba sai akwai ran da wani balarabe ya zo ya ce masa ya rasu la ashe aljanna akwai abin da zai cutatar sabai aka yi tsit sai ce don a cikin suratul waqi'a na ji Allah ce fi sidrin makhdud sidr ko dai inda magariya take dole tana da kaya to ka in aka je diba za ta soki mutum kenan sai annabi alaihi ce a'a ita ta aljanna ba kaya duk muhallin da kaya take a ta duniya a ta aljanna kuma wani kayan daɗi ne iri goma sha biyu daban shi ma wannan in ka buɗe shi za ka ga wani kwantena ce daban ita ma kayan daɗi ne iri goma sha biyu shala ɗan abbas radiyallahu anhu ya ce kaga ba za mu iya wannan tambayar ba dai tana ran mu amma shi kaga yayi kuma an warware mana ko ya je fi sidirin mahdud ya ji an ce akwai akwai magarya to ya san tana da kaya to ma ce aljanna ko wanda zai iya cewa to ya akai haka shi ko da ya zo balarabe ne na kawai gaba gadi kawai sai ya tambaya to wannan shi ma sai sabai suka ce da shi salhu tambaye shi an man kada na habahu da ubangiji ya ce minhu man kada min almu'mini na rijalun sadaqu ma ahadullah alai fa minhu man kada na habahu wa minhu man yantazir wa ma baddalu tabdila to sai suka ce tambaye shi man kada na habahu na habu shine nazaru wato bakance amma anan kuma mutuwa aya take nufi wanda ya gamu da mutuwa wani kuma yantazir yana jiranta to sai tambaye shi waye wa kanu ya habu na hu suna ganin kwarjinin sa alaihissalam waye wakiru na hu kuma suna girmama shi haka sai suka jingina da balaraban kawai suka ce yi fasa alahu sai balaraban kawai ya tambayi annabi alaihissalam sai annabi sai kau da kansa ya shiru ya ce masa komai ba is dalha dalha sai kuma ana cikin haka sai dalha ce bullo radiyallahu anhu fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadha min man qada nahabahu sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wannan yana cikin ban kaza na haba hudin to ya talhati ibn ubaidillah haka ya ce yana cikin ban kaza na haba hudin cikin abin da kake nema ya samu su ma dai sun ji kuma albishir ya tabbata gare shi cewa da gaske yake yi abin da yin yana fatan isame shi so yake yi mutu ka san ba a je badar da shi ba da anas ibn nadari shi ma ba a je badar da shi ba to akwai waɗansu su ma sai suka ce an yi badar ba su amma duk ran da aka zo wani yakin to Allah zai nuna wa duniya ta ga abin da za shi to na habu ne wannan za shi iyayensu to shi Anas ibn Nadari ya yi shahada a Uhud din wanda aka yi masa kwatsa-kwatsa da kyar ya uwarsa ta gane shi ta hanyar wani dan yatsansa guda ɗaya to shi kuma Talhati ibn Ubaidillah radiyallahu anhu yana cikin wanda suka yi wannan to shine wanda shi kuma da hannu ya dinga tara kibiya hannu duk kibiyar ta zo za ta samu annaba ya zo ya tsa jikinsa yawa annaba suna garkuwa da ya ga kibiya sai tare ta da danya tau ta tsawo jikinsa tun ka harbi sai da hannunsa ya kambale ran nan sannan bayan yi wannan ya kariyar kuma duk kibiyar ta zo sai tare ta ta harbe shi a hannu hannun ya kambale sannan ya durkusa haka ya sa gwiwoyinsa haka sai sa tafukansa annaba sai taka gadon bayansa ya hau kan dutse a lokacin sai ce kada aujaba dalha sai sana abubakar radiyallahu anhu yace me me uhud shine dalha ya cinye kowa saboda irin gudunmawar da ibara ana to man kaza na hawa hu kenan
وفي حديث قيلك فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا قلت فاطمة
kurfu sa'a kuritu
قرئت من الفرق وذلك هيبة له وتعزيما.
وتعزيما
hadisi qailata yace falamma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da naga mai tsira da macin Allah jalisal qurfasa yana zama na qurfusa quritu min alfarqi sai na dinga wato makarkata saboda tsoro wazalika haibatan lahu saboda kwarjininsa wata aziman da kuma jin nauyinsa sai jikin sai kama rawa ya zama kurkusa
وفي حديث المجيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرحون بابه بأظافير a cikin hadisin wagira ya ce masabban annabi alaihissalamu sun kasance ya karɓuna babahu suna kwankwasa ƙofarsa bil azafir da farce in za su kwankwasa musu sai farce za su tas tas tas tas tas dan kai ya ƙara da yawa eh in suna so su yi magana
قال البراء بن عذب لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأوكر الجنين من هيبته eh kala bara'u bin azib radiyallahu anhu bara'u dan azib Allah ya kare da a gare shi yace lagar kuntu uridu ana as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil amri na kasance ina nufin in tambayi annabi alaihi salamu wani al'amari fa ashiru sinina sai na jinkirta shekaru min haibatihi saboda kwarjininsa sai ya kasa yin tambayi sai ya ɗau dogon lokaci yana so zai so da kwarjini sai ya kasa yana so ya so da kwarjini sai ya kasa
أصل واعلم أن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوكيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماء اسمه وسيرته ومؤالمة آله وإسرته وتعظيم أهل بيته وصحابته Mhm, to, كأهل
mhm. Ah, wannan shi ko fasalin yana magana kan hurumatuhu alfarma annabi alaihi wasallam wa tawqiruhu da jin nauyinsa sallallahu alaihi wasallam sai ce wa alam anna hurmatan nabi sallallahu alaihi wasallama ba'ada mautihi ka sani alfarma annabi alsu bayan barin sa duniya wata wukirahu da kuma jin nauyinsa wata azimahu da girmama shi lazimun lazimi ne kama kana hala hayatihi kamar yadda yake raye iri ɗaya ne sai ce to ita ina ake yin wannan sai ce wa zalika inda zikirhi sallallahu alaihi wasallam wannan yana kasancewa ne yayin ambatansa mai tsira da amincin Allah ana faɗar sunansa zai salatu su to girman zai zo maka da cikin zuciya ka gani ka kuma girmama sannan kai salati yace haka nan kuma zikir hadisi lokacin da ake ambatan hadisin annabi alisan wannan ganin girman da alfarmar da jin nauyin haka zai zo maka wasu sunnatihi da kuma sunnarsa wai sun da aka zo da sunnarsa kauliya ce ko fi'iliya aka faɗa to sai ka ji nauyinsa ka kuma girmama shi alaihi salam wa sama'i ismihi da kuma jin sunansa da an baci sunansa ko takwara ne aka ce wani aka ji sunan to dole ka ga girman wannan wasiratihi da kuma sira annabi alaihi ana karantawa to dole ka ga girmansa ka kuma ji nauyinsa alaihi salam wa mu'amalati alihi da kuma mu'amala da alayensa wa itratihi da kuma iyalansa na kusa shi ma shine itra sune usra al'adanuna mafi kusa da mutum to wannan ana faɗa su su ma mutum zai mu'amala da su to da girmamawa zai yi shi yasa na gaya mana kwanakin baya na ce mafi yawa istifa'in annabi alaihissalam mutane suka tsaye da shi a iyakansa ne wanda kuma ba haka ake yi ba fa ya rabbana fi ardihi wa sama'ihi amitina ala tasdiqina bi istifa'ihi wannan istifa'in ba a kansa take tsaba duk wanda yake dangantaka da shi sai kaga girman sa kaga zabin da Allah ya masa da ya danganta shi da shi alaihi salam amma ka tsaye da shi iya wannan to mutum sai ya zama yayi baya ba zani taba wayancan da in kula su sai samu mutum da illa shi yasa zamu ga lokacin da aka fara balahira mutan maka suka dinga yin zambo suna taba annabi alaihi salam wasu irin su Abdullahi ibn Zab'ara suka dinga maganganu masu zafi ana aikawa madina annabi alaihissalam ya ce ma balu a kawamin yansuruna allaha bi amwalihim wa anfusihim wala yansurunahu bi alsinatihim me yasa mutane ne suna taimakon addini da rawukansu da dukiyarsa amma ba sa taimakonsa da harshe sai hassan ibn sabit radiyallahu anhu ya ce mu kake nufi ya ma'aikin Allah sai ce ku nake nufi don ku ne mutum Madina a cikinsa akwai makawaka sosai Hassanin mawaki ne radiyallahu anhu Kabu ibn Malik mawaki ne radiyallahu anhu Abdullahi ibn Rawahata mawaki ne radiyallahu anhu sai ku nake nufi to sai Hassan ya ce to zan bi su ɗaya bayan ɗaya sai ne maganin su to yana takama da harshe yana ce lisani sarimul la aibafi wa bahri la tukaddiruhu dila an ce harshen ba a magana ba a mu'amala da shi ma ya bambanta da mutane dan da wani abu zai zuba a goshinsa na datti ko na abu in yi haka ya zaro harshen sai goge goshin Allah ya masa wannan alfarma shi Hassan radiyallahu anhu to da Annabi alaihi ya ga Hassan da gaske yake harbullah hawa da tafiha ya ga mutanen maka yaki ne da ba zai taba lafawa ba sai dai su sun ka daina sai ce to Hassanu na ga da gaske kake to amma fa suna dangantaka da ni ta jini duk wanda ka zaga sai ya taba ni ko kuma Allah sai rushe ka suna cikin kafirci zagi suke suna zambo sai ce yanda za a cire isga daga cikin danyen man shanu haka zan musu ba zan taba nasabar su ba kowane zan duba ɗabi'unsa shi kadai sai in taba shi kaga da yazo hadimna khailana illam tarawha تسير النقع موجوعها كداء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء تديز سيش على أبلك أبا سفيان أني فأنت مجوف نخب خواء شيا أبن ذاكين أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب yana ci wanda suka matsa wajen gaba da annabi alaihi da zafafawa gashi kuma a duniya daga cikin mutum biyar da suka fi kowa kama da annabi alaihi kuma yan mazazar suke da annabi alaihi ibn al-haris shine babban dan abdul muttalib kuma dan sa ne ya matsa ai mun je da kuwa kan kabarin sa Allah Allah da abu yake wala sai gashi ya zo ya musulunta ya musulunta a lokacin da aka yi fatahu ya zo sai na ali shi da shi in je ka ce masa tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna laqadiina sai ce ba zai so annabi Yusuf bai fi shi karamci ba yi masa haka sai yan maza zan ne yana zuwa ya faɗa sai annabi ce ya yafe masa da aka tafi kuma lokacin da aka je Hunaini aka tarwatse annabi alisun sai mutum goma ai ba su fa bakwai ba to a cikin bakwai akwai shi abu sufyan ba abu sufyan ibn harbin bane ibn al-haris ibn abdul muttalib shine yake rike da akalar abin nan ko linzamin alfadarar annabi ce man sai ce ana ibn ummika yana ibn ummika shi ma dai na na halima ce ta shayar da shi sai ana ibn ummika yana kara tunasar da shi annabi Musa da sai annabi Harun yace ibnu umma la takuz bi lihiyati wala bi ra'si shi sa ce ana ibnu ummika yana kara shigar da kansa to amma da an yi hikima da shi sai ce masa abulik aba sufyana anni ga magana ku isar da abu sufyan fa anta mujawwahun kai horo ne hororo ne nahabun wanda yake babu komai a cikinsa hawa'un ba komai kamar tuganda ne kawai in ka fasa shi sai ga yan ƴaƴan kaɗan ne kamar yadda shata yake cewa tuganda an yi girman banza shi kuma ɗan ƙwaro yake cewa na gane burodi mai kumburan banza to shine jawwahun nahabun hawa'un ba komai a cikinka wa abdullahi sadat hal ima'u abdullahi mata ne suke musu shugabanci shi kenan iyanan ya tsaya so da in ya wuce haka zai taba annaba sai in ya taba Allah shi kuma zai mai da martani to shi yasa mu'amala mu'amala fi alihi wa itratihi take da matsala duk wanda zai mu'amala sai a hankali ko da raha mutum ya dinga hattara wata azimi ahli baitihi da kuma girmama ahalin gidansa wa sahabatihi da sahabbansa alaihi salatu wassalam ruwanullahi alaihim da wannan mutum zai faɗa a kansu sai ya taka tsantsan kada izami ya faɗi kalma mara kyau ta taɓa annabi alisun ubangiji mai yin wasu da martani
kala abu ibrahim tajiriyu wajibin ala kulli muminin mata zakarahu aw zikira indahu an ya hada'a wa ya sha'a wa ya tawakkira ويسكن من حركته فيأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله به قال أبو إبراهيم التجيبي أبو إبراهيم التجيبي يشي واجب على كل مؤمن واجبين أكن دكا مؤمنين mata zakarahu koyaushe ambaci annabi alaihissalam hau zukira indahu ko aka ambaci suna annabi alaihissalam a gurin mutum ya ji an yi haba'a wato ya kaskantar da kai waya kasha'a ya saduda waya tawakara ya kuma ji nauyi waya sukuna min harakatihi kawai daga duk motsin da yake ko me yake yi kawai waya akuza fi haibatihi wato ya riko da wato jini wa ijlalihi da girmama shi bi ma kana ya akuzu bihi nafsahu irin wanda zai wa kansa law kana baina yadayhi da a gaban annabin yake alayhi irin yanda in a gaban annabi alayhi salam yake haka zai yi to a bayan ran saman aka faɗi sunansa alayhi salam ko shi ya faɗi sunan haka ake so yi wa ya ta'addaba bima addabana Allahu bihi da ladabtu da abin da Allah ya ladabtar da mu a kansa shine la tarfu aswatakum fuqa sautin nabi la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'd sannan la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi da kuma innal ladzina yughdduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina tahana Allahu qulubuhum litaqwa haka yake so mutun ya ladabci da irin wa'annan duk lokacin da aka ambaci annabi alayhi salam
قال القاضي أبو الفضل وهذه كانت فكرة سلفنا الصالح وأئمتنا المابين رضي الله عنهم yawa alkadi abul fadl yace wa hazihi wannan ɗabi'ar kana siratu salafina salih ita ce ɗabi'ar murga magabatanmu managarta magabata managarta wani ita ce sirarsu wa'in matinal madina da shugabanninmu da suka wuce radiyallahu anhum akan haka suke da an faɗi suna annabi alaihi su suka faɗa za ga mutum ya saduda zuciyarsa ta karaya girma ya kama shi ya kuma kawai kwarjini ya cika zuciyarsa yana ganin kama a gaban sa yake alaihi salatu wassalam ma duk wanda ya je madina a yi da nan da ya je zai wuce ta gaba an sai ya ji wannan in ka je za ka wuce ta gaban sa ka tsaya sai ka rasa wace addu'a za ka yi ma sai ka shuru sai dai kawai ka wuce ko mutum zai yi wani addu'a sai ya haiba ta kama sai rasa tuma me zai ci ne sai dai wuce kawai sallallahu alaihi wasallam
حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري أشعري وأبو القاسم محمد بن إيه حاكم غير واحد فيما أجازونيه قالوا أخبرنا أبو العباس حمد بن عمر بن جلحات قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن فرج حدثنا أبو الحسن عبد الله بن منتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى عذب قوما قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آية فدعا ومدها قوما فقال إن الذين يجدون أصواتهم عند رسول الله عن آية وذم قوما فقال إن الذين ينادونك الآية وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله عرفت تقبله الكذبة أو وأتقوه أو أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك وسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفع الله قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية
حدثنا القاضي أبو عبد الله القاضي أبو عبد الله يا زنتد مشين محمد بن عبد الرحمن الأشعري شيكما wa abul kasimi ahmad bin baki hakim sannan wa gairu wahidin fi ma a jazunihi da wato wani mutum ɗaya wato ba mutum ɗaya ba ne suna da yawa fi ma a jazunihi ce wanda suka min ijazarsa kalo suka ce a na abul abbas abul abbas ya ba mu labari shine ahmad bin umara bin dilhasi Ahmad dan Umar dan Dilhas shi kuma yace haddasana Abu al-Hasan Ali ibn Tihrin Ali Abu al-Hasan Ali dan Tihir ya zantar da mu haddasana Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn al-Faraj shine Muhammad dan Ahmad dan Faraj haddasana Abu al-Hasan Abdullah ibn al-Muntabi shi kuma yace Abu al-Hasan Abdullah dan Muntabi ya zantar da mu حدثنا يعقوب ابن إسحاق ابن أبي إسرائيل يعقوب دين إسحاق دين أبي إسرائيل يازن تدم حدثنا ابن حميد ابن حميد يازن تدم وقال إسي نازر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي shine amirul mu'minin lokacin yayi munazara da imamu na Malik fi masjid Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a masallacin Annabi alaihi salam sai yana jin yana da ƙarfi khalifa ne shi shine mahaifin Harun ar-Rashid mu sai munazara da shi to ya dinga magana sama sama saboda mulki faqala lahu maliku sai maliku ya ce ya amiral mu'minina la tarfa sautaka fi hazal masjid kar ka daga muryarka wannan masallacin fa inna allaha ta'ala addaba qauman hakika ubangiji madaukin sarki ya ladabtar da wata jama'ar fa qala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wannan ladabtawa ce wa madaha qauman ya kuma yabi waɗansu jama'ar fa qala innal ladzina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi wanda suke ƙasa-ƙasa da muryarsu a gaban annabi alaihi salamu suke sarayar da ita su kuma an yabe su wa zamma qauman ya zargi wata jama'ar wanda yace na lazina yanadu na kamin wara'il hujurati aksaruhum la yaqiluna sai ce inna hurmatahu mayyitan ka hurmatihi hayyan alfarmarsa yana cikin kabari kamar alfarmarsa ce na tafiya a doron kasa fastakana laha abu ja'far sai abu ja'far ya saraya ya saduda ya kaskantar da kai wa kala sai ce ya aba abdullahi a astaqbilu qiblata wa ad'u am astaqbilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in zan yi addu'a alqibla zan juya na kalla ne addu'a ko ko inda annabi alaihi salam yake zan juya ne addu'a fa kala sai maliku ya ce wale mutasrifu waje haka anhu saboda me zaka juye da fuskar ka gabaran annabi alaihi salam alhali shine wasilatuka tsanin ka wasilatu abika adam kai ba kai ba babanka adam wa shine tsanin sa ilallahi ta'ala yawmal qiyama dan me zaka kauda kanka gabaran sa ka kalla alqibla bal istaqbilhu ci shi zaka fuskanta wastashfi bihi ka nemi kaman kafa da shi kai shafi'ahu Allah sai Allah ya bashi cetonka domin qala Allah ta'ala walau annahum izzalam law annahum izzalamu anfusahum ja'uka واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما shi ce masa abin da za a yi kenan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam